بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار هكا ينقوام السجرمى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا سافية تأينه اللهدي biyar ga watan al-muharram hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1437 daidai da ainihin wato 18 ga watan oktoba 2015 miladiya insha Allah ta'ala yau ma za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi namu na wasiqatul ikhwani litabyin dalilatil kitabi was sunnati wal ijma' wannan littafi ne wasiƙa ce wadda babban malami mujahidi kuma mujaddadi Uthman bin Muhammad bin Uthman ibn Fodi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi ya rubuta wannan littafi ne domin ainihin wato ya yi ƙoƙarin jawo hankalin al'umma game da sharri na ainihin wato aikata bida da kuma ainihin wato alkhairi na yin aiki da littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Allah madaukakin sarki ya taimaka. Jama'a mun shigo sabuwar shekara, shekarar musulunci. Kuma kamar yadda muka sani, Allah madaukakin sarki yana rubutawa kuma yana ƙididdige dukkanin ayyukan da muke aikatawa. Mai hankali shine wanda yake yin waiwaye adan tafiya in ji Hausawa. a kullum ka yi ƙoƙari ka yi dubi shin shekarar da ta gabata wasu ayyuka ka aikata me ka aikata domin gobe lahira me ka aikata domin gobe ka je ka tadda waɗannan ayyuka naka imma dai na alkhairi imma dai na sharri a cikin kabarinka gabanin ran tashin kiyama dukkaninmu nan kowanne wanda Allah ta'ala ya busa mishi numfashi kullum buri ya mana yawa da hankoro rana kaza zan yi kaza zan je wuri kaza zan samu kaza ina sa za a kawo mun kaza babu wanda ya sani cewa zai kai wannan ranar ko ba zai kai ba shi yasa yake da kyau dan adam kullun kada ya yawaita yin burace burace da cewa ai nan da zuwa shekara kaza ina kai kila ma'aikaci ne na kwasan albashi zai matsuwar ta yi Allah sarki bai sani ba ashe yana kokarin jawo kwanakinsa ne yana ƙoƙarin ya bar duniyar nema gaba ɗaya to da aka wayi gari mutum baya yin ƙoƙarin dubi wajen aikata ayyukan alkhairi da kuma ƙauracewa ayyukan sharri to za a wayi gari ya kwanciki Allah maɗaukakin sarki ya riga ya rufe fayil ɗin da muka riga muka fito na wancan shekara na alif ɗari hudu da talatin da shida abin da muka aikata mun aikata Allah maɗaukakin sarki karɓa mana ayyukan alkhairi da muka yi wanda muka aikata bisa kuskusa kwarai Allah maɗaukakin sarki ka duba saboda gazawa irin tamu ce Allah ka gafarta mana wannan littafai da aka riga aka rubuta na ayyukan alkhairi da ayyukan sharri tabbas kowa sai ya je da wannan abin a wurin Allah madaukakin sarki ba wani ne zai karanta maka ba kai ne zaka karanta wa kanka a ran tashi alkiyama Allah ta'ala yana cewa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawma alqiyamati kitaban yalqahu manshura اقرأ كتابك kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba Allah madaukakin sarki yana bayani dangane da aikata ayyukan alkhairi da na sharri yana bayanin cewa dukkanin abin da kuke aikatawa to lalle mun kasance muna kididdigewa ko muna rubucewa Allah ta'ala yana cewa inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun lalle mu mun kasance muna ƙididdige abubuwan da kuka kasance kuna aikatawa don haka duk mutumin da yake son rayuwar duniya kadai banda rayuwa ta lahira to kai tsaye wannan mutumin yana cikin ainihin wato matsala idan ya zanto duniya kadai ka sama gaba ka samu kuɗi ka samu mata mai kyau ka hau mota mai kyau ba ruwanka da al'amarin lahira neman ilimi to wallahi kana cin hasara Allah madaukakin sarki yana cewa man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا Allah madaukakin sarki ke cewa duk wanda yake son rayuwar duniya magaggauciya rayuwar nan kusa ajjalna lahu fiha ma nasha zamu ainihin wato kusanto masa zamu gaggauto masa da abin da ya nema na rayuwar duniyan nan cikin abin da mu muka so ba lalai bane ka samu abin da kai kake so da kake hankoran samu a duniya Allah ya ce za mu baka gwargwadon abin da mu muka so tunda duniya ce a gabanka thumma ja'alna lahu jahannama sannan a ƙarshe mu sanya masa wutar jahannama yaslaha wacce zai shige ta mazmuman yana abin zargi madhura kuma yana abin nesantarwa gaban rahmar Allah Allah ya ce wa man arada al-akhirah wanda ko ya nufaci gidan lahira, wasa alaha sa'yaha ya yi wa lahiran irin aikinta, me ya aiki zuwa lahira shi ne bin Allah, bin annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Wa huwa mu'min, alhali yana mumini, Allah ya ce fa'ula'ika kana sa'ayuhun mashkura, waɗannan lalle ayyukansu sun kasance ababen godewa a wurin Allah maɗaukakin sarki. Allah maɗaukakin sarki a ayoyin da ba ɗaya ba ya jawo hankalinmu da cewa, lalle duniyan nan duniya ne mai ƙarewa, kuma duk abin da ka mallaka a duniyan nan zai ƙare, amma na Allah yana nan madawwami ne. Allah ta'ala ya cewa ma'in da kum yanfadu wa ma'in da Allah baq. Abin da ke tare da ku zai ƙare wa ma'in da Allah baƙi, amma abin da ke wurin Allah na rahama da jin kai da aljannatai da dukkanin wani alkhairi wanzaje ne baya ƙarewa. Allah ya ce, Wala na giziyan nan lalina sabaru ajiyarwa, kuma tabbaci haƙiƙa za mu sa kan kawo waɗanda suka yi haƙuri lardajin ayyukansu bi ahsani ma kanu ya'malun da mafi kyawun abin da suke aikatawa. Allah ta'ala ya ce man amila salihan wanda duk ya aikata aiki nagari min zakarin aw unsa daga cikin mata ko maza wa huwa mu'min alhali yana mumini Allah ce falanuhyiyannahu hayatan tayyiba tabbaci hakika wallahi sai mun rayar da shi rayuwa mai daɗi a nan duniya wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun kuma za mu sakanka musu ladan ayyukansu da mafi kyawun abin da suke aikatawa Allahu akbar ashe ba abin da ya kamata mu duba mu gani sai mu kokarin gyara abin da ya riga ya gabata na sharri da komai Allah ta'ala ya riga ya rubuta jama'a ina fata an gane abin da kadai zai goge maka wannan abin shine istighfari shine tuba zuwa ga Allah shine kokarin canza waɗannan munanan ayyuka da kai zuwa ayyukan alkhairi kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake faɗi hadisi ingantacce yake cewa ittaqillaha haythu ma kunta ka ji tsoron Allah a duk inda kake wa atbi'is sayyi'ata alhasana tamquha kayi kokari ka biyo bayan mummunan aiki da kikkiawa tamquha wannan kikkiawan sai in share yanka wancan mummunan وخالق الناس وخالق الناس بخلق حسن kai kokarin mu'amalantar mutane da dabi'a mai kyau haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a ƙarƙashin wannan sai mu yi kokarin duba menene shirinka menene plan ɗinka game da wannan shekarar da ta shigo me kake shirin zaka yi jama'a abubuwan da ke wurin Allah sanin Allah baya taɓa yiwuwa sai da ilimi ilimi ba a samun shi jama'a shi kuma sai da koyo ilimi baya taɓa samuwa sai da koyo koyon ilimi kuma baya taɓa samuwa sai ta hanyar haƙuri ashe wajibi ne akan mu jama'a mu dawwaman mu kanmu da yin haƙuri yin haƙuri wajibi ne a kanmu har zuwa lokacin da Allah maɗaukakin sarki zai ɗauki rayukanmu har zuwa lokacin da za mu tadda Allah maɗaukakin sarki. Ala ayyaki halin dai, mu yi ƙoƙari mu duba, muna roƙon Allah ta'ala abubuwan da muka aikata na alkhairi a wancan shekaran Allah ta'ala ya karɓa mana. Allah ya sanya mana shi a mizanin ayyukanmu da ran tashin alkiyama. Waɗanda muka aikata bisa ga kuskure, ya Allah muna roƙonka Allah mun aikata ne saboda gazawa Allah ta'ala ka gafarta mana ka shafi mana waɗannan kurakurai Allah muna roƙonka wannan shekara da muka shigo ta musulunci ka ba mu ikon wayewa lafiya da ita ka sanya mu cikin waɗanda za su zamto masu yawan aikata alkhairi ka sanya mu cikin masu ƙoƙarin yaɗa littafin Allah da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma yin ƙoƙarin yin aiki da ita ya Allah muna roƙonka ka daidaitar da digadiganmu a kan ainihin wato wannan addini wannan tunatarwa ce wacce na ce zan gabatar mana saboda mu duba mu gani kada ya zanto kullum muna cikin gafla da mafiya yau muna cikin ainihin wato gafala muna cikin ɗimuwa da hayaniya wani wadata ce za ta ja shi je saba wa Allah ya shiga wuta wani talauci ne ya ja shi zuwa gidan wuta wani girman kai ne ya ja shi zuwa gidan wuta gashi nan abubuwa kala-kala fitintinu gashi nan sun yi yawa a ƙarshe jama'a wajibinmu ne mu tashi da addu'a ga ‘yan uwanmu da ake karkashewa a sauran ƙasashen musulmi kada mu ji cewa ba da mu ake yi ba hatta a nan ƙasa mun san yankin ainihin wato arewa maso menene arewa maso gabas mun san cewa irin irin kashe-kashe da ake a wannan wuri haka nan muna da labarin irin abin da ke faruwa a san iraki irin kasashe irin su syria kasashe gasunan somalia kasashen kenya kasashen manya-manya wurare daban-daban a duniya gashi nan ana kashe musulmi ta ko'ina ga palestine ana kashe ƙananan yara ana kashe manya ana kashe tsofaffi tsakaninka da Allah so nawa ne kake tsayuwa idan ka yi sallah ko idan ka tashi sallan dare ka roƙa wa Allah ka roƙi Allah cewa waɗanda suka mutu Allah ya ji kansu waɗanda suka ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya Allah ya ɗaura su kuma kan baƙinsu don Allah su nawa kake wannan to mu sani jama'a ƴan uwanmu musulmi da ke cikin wannan halin wallahi tallahi suna da haƙƙi akan mu yadda ya zama wajibi ka roƙawa kanka ka roƙi Allah haka ne wajibi ka roƙawa ƴan uwanka domin annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗin cewa babu wani ciwo da zai samu musulmi ko wata cuta face Allah ta'ala sai ya sanya wannan ya zamto kafara ce gare shi game da zunubansa haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mumini ga dan uwansa mumini kamar jiki ne guda ɗaya idan gaba kwaya ɗaya ta kama ciwo a jikin gaba ɗaya jikin sai ya ɗauki ɗumi sai ya ɗauki zazzabi kada mu kasance a cikin gafala jin waƙe-waƙe kaɗe-kaɗe raye-raye ƙwallace-ƙwallace kalle-kalle muna ɓata kanmu lokaci a banza duk waɗannan abubuwan da kake ganin turawa na kawowa mafiya yawa jama'a su ba sa amfani da waɗannan abubuwan sun ban mu je mu su wawaitar da rayuwanka wani kullum idan ya je yin bacci haka yake yi sai ya je ainihin wato sanya kiɗa a kunninsa da shi zai bace da shi zai bace wani yana kallon blue film zai kwanta bace wani yana ainihin wato fasikanci ko zina ko luwaɗi haka zai bace sun riga sun gurɓata mana rayuwa sun gurɓata mana yanayi kuma kana cikin gidanka ake yaƙar ƙwaƙwalwarka tun daga waya nan sawa za ka kai kamar matsa kana inda kake za ka je duk inda za ka je ka fasa aikin ka dawo saboda haka jama'a mu gane cewa dukkanin abin da Allah ta'ala ya bamu ba ya bamu bane saboda ainihin wato mu aiwatar da waɗannan abubuwa ta hanyar da baya so sai ya bamu ne domin mu aiwatar da ita hanyar da yake so kuma yadda da ita Allah muna roƙonka ka tsare mu daga sharrin fitintinu na abin da suka bayyana da kuma waɗanda suka buya. a nan zan yi amfani da wannan dama in yi kira ga iyaye iyaye ku ji tsoron Allah ku ci ku kula da tarbiyyar ƴaƴayenku ba wani ɗanka da zaka ce ya gagare ka wani ɗan ma baka taɓa sashi a makaranta ba ba makaranta ba islamiyya ba boko ba komai yana nan kawai ɗan iska ne ke yawo a gari abin shi in ya je gama zama a wancan dandalin aka tashi sai ya koma can in aka tashi sai koma can zaman banza a gari gashi nan kowane iri jama'a in dai muna son mu shiga aljanna wallahi sai mun tarbiyya tarbiyya kuma ba a bashi mai sauki ba dole sai ka sha wahala a ciki duk abin da aka ce maka idan ka yi shi Allah madaukakin sarki zai baka aljanna ko to wannan abin sai ka samu akwai wani irin nau'i na wahalarwa a ciki kuma wajibi ne kai saboda Allah ta'ala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku waɗanda suka yi imani ku tsare kawunanku da iyalanku daga wuta wanda akwai mala'iku masu ƙarfi masu kaushin zuciya suna nan suna dako a kanta ba sa saba wa Allah sun abin da ya umarce su kuma suna aikata duk abin da Allah ya ce musu yi don haka wajibi ne akan iyaye ku kula da bin 'ya'yanku kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowannen ku mai kiwo ne kuma kowa za a tambaye shi game da abin da aka ba shi kiwo kada ka saki 'ya'ya a titi kawai ka haifa wa wasu da sunan cewa eh kai kana ganin ba matsala kai ka riga ka sha ai yaran ne ba sa jin magana babu wannan wajibi ne ka tsayu ganin cewa 'ya'yanka suna kan turba ta addini saboda mafiya yawan abin da ke faruwa a yau idan mutum ya karbi addini ya fara yi a anguwa sai ga an tsangwame shi ai an ganshi da suwa ne ai yana zuwa masallacin suwa ne amma idan dan iska ne a layi yayi zina yayi sata yayi ƙarya yayi gulma yayi cin mutunci yayi duk abin da zai yi wannan daidai ne addini ne kawai in ya kama yanzu a kama zagin shi a ce oh kun ganshi shi ma ya shiga shi ma ya kama bi jama'a wannan kuskure ne ba daidai bane a gefe guda kuma ina jawo hankalin malamai masu zama suna karantar da mutane duk wanda zai karantar da ilimi ya ji tsoron Allah ya tabbatar da cewa abin da zai koyar din nan ya san shi kuma koya yi ba kawai taka haye je ya buɗe littafi ya gani ba kawai ya fara karanta jama'a annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana faɗin cewa innamal ilmu bitta'allum ilimi ana ana samun shi ne kadai ta hanyar koyo a hadisin da Imam Muslim ya rawaito kada ka rika dauko wasu abubuwa na san zuciya kana zuwa kana faɗa wa mutane saboda ana maka tafi ana cewa wani a wannan ba ba filin kwallon kafa bane ballantana a ce ka iya ilimi amana ce duk lokacin da ka zauna kana karantar da al'umma wani abu to kana wakiltan Allah madaukakin sarki ne kaman kana sa hannu ne a madadin Allah a madadin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dan haka idan ka zo ka yaudari al'umma ka faɗa musu ƙarya ka shiryar da su akan abin da ba shiriyan Allah ba ba shiriyar Annabi Muhammad ba to wallahi an samu matsala kuma ni na tabbatar da cewa kai din nan ba za ka iya zuwa gaba ga Allah maɗaukakin sarki ka kare wannan abin da kake yi ba domin Allah maɗaukakin sarki ba abin wasa bane jama'a yayin da zaka ce za ka karantar da hadisi wajen wani malami kaje koyi hadisi sannan malaman farko da suka rubuta sharhin waɗannan hadisan kaje ka bibiyi littafansu ka gane cewa wannan hadisin ga ma'anar shi ga abin da yake nufi ko ko kai ne a yau ka karanta ka kowa fahimta za ka fassara kanka in ka ɗauki alƙur'ani kace za ka karanta ba kawai saboda ka karanta tafsirin wani tafsirin kaza ƙwaya ɗaya baka taɓa yi ba ƙila ma daga ramadana shi kenan kuma an zubar ba magana a cigaba da koya a wurin wani malami kaje ka koyi usulul tafsir a wurin wani malami kaje ka koyi ulumul lugha a ina kaje ka koyo balaghatul qur'an a ina ka je ka koyo ilimin asbabun nuzul a ina ka je ka koyo ilimin annasikh wal mansukh a ina ka je ka koyo dukkanin waɗannan ilimomi da ke da alaƙa da alƙur'ani balantana ka ce za ka zo ka yi fassarar alƙur'ani jama'a ilimi amana ce saboda haka in kana ganin kai kana son ka yi wani abu ne saboda ka burge sauransu to ka sani cewa yayin da ka zo kai wa Allah ƙarya kai wa manzon Allah ƙarya to wuta ce makomarka hadithin da Imam Muslim ya burwaito a cikin muqaddimarsa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya min ƙarya da gangar ya san ƙarya ce bai san wannan abin bai tashi ya faɗa to lallai ya nemi wajen zamansa a cikin gidan wuta Allah madaukakin sarki ya azurta mu da ikhlasi ka azurta mu da aikata ayyuka na alkhairi ka kuma na gamo da katar wajen bin ainihin alqur'ani da sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan kenan jama'a jama'a kamar yadda muka faɗa muna nan dai a cikin littafin wasiqatul ikhwan a cikin wannan littafi da suka sanya wa suna nasihatu ahli zaman wanda littafai ne aka hada na ainihin wato malam Usman dan Fodiyo ainihin wato wannan littafi ne wa fiqhul ikhwan yana shafi ne ainihin wato na 200 da ainihin wato 20 oke da 19 wanda kuma a yau insha Allah ta'ala zamu yi karatu ne ainihin wato shafi na 221 Allah ya madaukakin sarki ya datar da mu ya kuma ba mu ikon karanta daidai da fahimtar daidai da kuma yin aikin abin da yake shine daidai za mu tashi daidai gabar da ake da mala yake ce mana wa ru'ya abdullah bin umar an ga abdullah dan umar yudiru naqatahu khudh hada yudiru naqatahu yana zagayawa da raƙumarsa fi makanin a wani wuri yana kewayawa da ita a wani wuri fasu'ila sai aka tambaya Abdullahi dan Umar faqala sai yake cewa la adri ban sani ba an tambaye shi me yasa kake zagayawa da raƙumanka nan wajen sai ya ce la adri ban san abin da yasa ba ni ma inni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'alahu fa fa'altu shi naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata ni ma sai na aikata haka jama'a kun ji masu bin sunna ko kenan sunnar annabi in ma dai ka san hikimar da ta sa a yi in ma dai baka sani ba li'annahu ma'khudun 'anillah shi ne yake karbowa daga wajen Allah da dimidimin sa saboda haka kadai da kaji ya zanto fa'alul 'aini war ra's ya zanto kawai ka mika wuya kai tsaye ainihin wato akan wannan al'amari an gane wannan ko na'am وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول عبد الله بن مسعود babban sahabi ana ramman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mishi yadda yana cewa alqasdu fi sunna yin nufi kawai na yin aiki da sunnar manzon Allah khairun min al min al ijtihad fil bid'ah shine mafi alkhairi ga wanda yake yin kokari wajen aikata bid'a mutumin da kawai ya ga sunnar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha'awan ina ma da ya aikata ta shi ya fi alkhairi sama da mutumin da yake ta yin ƙoƙari wajen aikata abin da yake bid'a ne ba shi da asali a cikin addini don haka addini ba hukunta shi da cewa ai mun daɗe muna yi shekara nawa ana yi za a zo a ce mana wannan kaza tsin ba daidai ba ne ila ka ce salati kake yi ila istighfari kake yi ila tahalili kake yi ila tahmidi kake yi amma duk yadda kake yin nan aikin banza kake kana wahala kanka ne dalili saboda baka yadda manzon Allah ya karantar ba sallallahu alaihi wasallam dauka tasbihi da ake yi bayan kowace sallah manzon Allah ya ce ayi nawa ya tabbata da gare shi 33 haka ne ko ya tabbata a gare shi ana yin goma ya tabbata kuma ana yin goma sha ɗaya ya tabbata hadithai ingantattu ana yin ashirin da biyar da kawo sai ka ce kai ni gaskiya waɗannan adadin sun mun kaɗan ni in na tashi zan riƙa yin saba'in saba'in ne kaga ninki bikin da duriya kace zaka ce subhanallah so 70 walhamdulillah so 70 wallahu akbar so 70 jama'a anan wurin fadin subhanallah menene ibada ce walhamdulillah ibada ce zikiri ne wallahu akbar zikiri ne amma yanzu wanda ya aikata irin wannan aikin a wancan yanayin da ba na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam jama'a wannan yayi daidai da abinda manzon Allah ya karanta yayi ƙari akan abinda manzon Allah ya ce ayi ne ayi a bayan sallah saboda haka sai a ce kai bid'a Allah ba zai karbi wannan aikin da kai ba sai dai ma ya maka azaba ko kuma a da manzon Allah ya ce a faɗi subhanallah walhamdulillah suka ce a ni ina ganin ba damuwa na ya ƙara subhanallahi wa bihamdihi walhamdulillahi kathira wallahu akbar kabira kace kai bari ka dan kakkara waɗannan saboda waɗancan lafazin sun dan sun dan yi abin nan sun yi gajarta da yawa wannan ƙarin da kai sunan shi bid'a a cikin addini jama'a kuma Allah ba zai karba maka ba sai dai za a iya maka azaba saboda ka aikata wannan abin jama'a Allah zai azabtar da kai dalili saboda ka sabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jama'a wannan shine abin da muke faɗa anan manzo Allah ya ce ayi 33 ko ayi 10 ko ayi 11 ko ayi 25 sai ka ƙara akan abin da yake yi ko kuma shi subhanallah kadai ya faɗa sai kake ganin to kai manzo Allah gaskiya naka yayi kadan ni dai ina gari barin ƙara abin da aikin ka yake nunawa kenan kai manzo Allah baka san wani yana da falala ba ni gaskiya dai ni dai nayi gaba mm barin ƙara to anan kaga kayi gaba gawa ne gaba ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan haka Allah ba zai karba maka ba kuma ba za ka ce wannan abin da kai bauta bane ga Allah dan Allah ba zai karbe shi a matsayin bauta ba shine kamar yadda malam dan fodi ya kawo mana a wancan ayata suratul nisa wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira jama'a ina fata an gane saboda kai nufin aikata sunna yadda manzon Allah ya karantar shi yafi alkhairi sama da kai ta kokari wajen aikata abin da yake bid'a ne jama'a ina fata an gane yawwa annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran yana karanta da sahabinsa albarra ibn azib Allah ya kara mishi yadda yace mai idan ka je kwanciya idza awaita ila firashika falyakul akhira ma ta falyakun akhira ma taqulu idan ka je kwanciya a shimfidarka ya zamto karshen abin da zaka faɗa in zaka yi bacci kace allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت manzo Allah ya ce ka faɗi wannan da barra ibn azi ta shekaranta dalla dalla dalla da yazo ƙarshe sai ce amantu bi kitabika alladhi anzalta wa bi rasulika alladhi arsalta sai manzo Allah ya ce a'a ban karantar da kai wannan ba koma dai wa bi nabiyyika alladhi arsalta annabi huwa rasul lafazi iri ɗaya ne amma manzo Allah ya ce mai a'a wa bi nabiyyika allazi arsalta koma zuwa ga abin da na koyar da kai kaka sauya min koda kalma guda ɗaya ashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada kulawa matuƙa wajen mene tabbatar da abin da ya karantar jama'a shi yasa in baka san abu ba kada ka zo ka ce za ka karantar da al'umma kai shiru bakin ka gum ranar da ka je kai karatu ka dawo suka zo karantar da mutane abin da Allah ta'ala ya hore maka da sani Allah ya madaukakin sarki ka tsare mana imani wa qala uwais al-qarni rahimahullahu ta'ala babban tabi'i waliyin Allah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya lasanta a cikin hadisi cewa akwai wani mutum da zai zo daga kasar ina kasar Yaman sunan shi Uwais al-Qarni ya fada Umar dan Khattab yace idan ka same shi ka hadda wannan mutumin ka ce maka addu'a fa innahu mujabun lid-da'wa ya kasance mutum ne wanda da yayi addu'a Allah yake karba manzon Allah yace me ya gada mishi da wannan wa kana barran liwalidatihi ya kasance mai yawan biyayya ga mahaifiyarsa anan ne malamai suke cewa kenan duk mutumin da baya wa mahaifiyarsa biyayya to akwai every tendency na cewa duk lokacin da kai addu'a Allah ba zai karba ba yana daga cikin abin da zai sa da kai addu'a Allah ya karba yawaita yin biyayya ga iyayenka guda biyu mahaifinka da mahaifiyarka biyayyan nan ko ba gaishe su bane kadai amma sun ce ka je gona sai ka ki in sun ce zo ka taya na aiki ka ki in ka ganshi da kaya sai ka kawo da kai yana wahala a biyayya ga iyaye duk ya kunshi waɗannan abubuwan jama'a kada ma biya ka taimaka magana ka ɗaga mata sauti haba da Allah ya sa ni a ce min kaza kaza kaza ko kana ganin cewa Allah ya mallaka maka wani abu amma ta nema katsalan da cikin abin da Allah ya baka saboda da kai da abin da ka mallaka duk mallaka mahaifiyar kai idan da za ta kwashe duk dukiyanka ta ce yau ta sayar na rantse da Allah wanda rina ke halinsa duk duniya ba wanda ya sai kwato maka wannan haƙƙin naka ba wani alkali ba wani majistiri ba wani chief of justice da zai isa ya kwato maka wannan haƙƙin naka nata ne mallakan kanta ne saboda haka yawan biyayya da yake ga mahaifiyarsa shi yasa Allah ta'ala ya bashi wannan ya zamto duk addu'an da in yayi addu'a Allah ta'ala yana karɓar wannan addu'an tashi Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon yin biyayya ga iyayenmu ka sanya mu zamto masu yawan yin biyayya gare su to wannan tabi'i waisul qarni yake cewa fi wasiyatihi li haram bin hayyan yayin da yake wasiya ga wani bawan Allah mai suna haram bin hayyan yana cewa da rahimahullah Allah ya ji kanshi yana cewa iyyaka an tufariqa al jama'a yace ka shedinka ina she ina maka kashedi ina gargadinka kada ka kuskura ka rabu da jama'a yani jama'a tattiba'i sunna yana nufin waɗannan jama'a waɗanda suke bin sunnar annabi Muhammad wajtinabil bid'a kuma suke nisantan dukkanin wata bid'a ta shaytan fatufariqa dinaka idan kai haka zaka rabu da addininka ma'ana za ku yi hanin riga da addinin a waye gari kai kayi nan addinin kuma yayi nan ka ɗauka cewa duk abin da kake yi kana aikata ayyuka na alkhairi ne ashe kana ɓata kanka lokaci ne kamar da Allah ta'ala ya faɗa hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala ba ma ba ku labari ba game da mafi hasaran aiki wanda yayi aikin da yawa amma kuma aikin ya tafi a hasara a banza a wofi allazina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya sune waɗanda ayyukan suka lalace a nan gidan duniya wa hum yahsabuna amma su suna tsammanin annahum yuhsinuna sun'a suna ganin wani kyakkyawan aiki suke aikatawa irin wannan ne sai an je lahira kamar da Allah ta'ala ya faɗa wa badalahum min Allah ma lam yakunu yahtasibun sai bayyana musu gaba ga Allah ba abinda suka kasance suna tsammani ba a nan gidan duniya suna tsammanin ai in mun mutu mu ne masu kaza mm kamar da kafaran maka suka dinga yi dinga cewa ahab da kake wani magana ai nahnu aktharu amwalan wa auladan wama nahnu mu'azzabin mu muka fi kowa yawan dukiya da 'ya'ya saboda haka ba za a azartar da mu ba Allah sai musu raddi sai musu kai ƙarya kuke yi wama amwalukum wala auladukum billati billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi ma amilu hum fil ghurfati aminun ce ba dukiyoyinku da ƴaƴayenku bane za su sanya ku zamto kuna kusanta kuna kuna kusanta zuwa ga Allah matakar samun kusanci illa man amana kadai sai wanda ya imani wa amila salihan ya aikata aiki nagari Allah ya ce fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi ma amilu waɗannan suna da ninkin baninkin din sakamakon ayyukan da suka aikata wa hum fil ghurfati aminun kuma su suna masu samun natsuwa da aminci a gidan aljanna Allah ta'ala ka sanya mu daga cikin su ashe ba takamai dan gidan wani bane kila wani in ya tashi ma yana magana sai ya ce maka ahab yo ya gaji ilimin ne eh ya gada ne duk gidansu jahilai ne to shi Allah ya bashi ilimin misali kenan sai ka mutu ko eh ku da ku gadan me kuke tsinawa da ilimin naku misali ku da ku gada me kuke tsinawa da ilimin naku hasali ma dai suna ne kawai abin da amma in aka zo aka laliba sai a ji babu kila a gidan naku da kake ta takaman cewa ku ne masu kaza ku ne masu kaza ba mai hadin izu goma a gidanku na alqur'ani mai kyau da tajwidi kila babu sai dai fanka ma da suka riga Allah ta'ala ya tsare mana imanin ya ce to idan kayi haka fatufariqa dinaka wa anta la tash'uru sai ya zanto kun yi hannun riga tsakaninka da addini a hali kai baka sani ba فتدخل النار يوم القيامة في أول من دخل سأواي غري كاش غوت جهنم أران تاش القيامة أتكن فرقم والناس غوت كان daga ciki idan dai har karaba da mutanen da ke bin sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله babban ainihin wato tabi'i wanda yake ɗaya daga cikin ainihin wato khalifofi wanda ake ce mai Umaru Thani khalifa ne daga cikin khalifafin Banu Umayya Allah ta'ala ya ji kanshi Umar dan Abdul Aziz yana cewa sanna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama wa wulatul amri min ba'dihi sunanan shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi da shugabanni da suka biyo bayansa sun sunnanta mana waɗansu sunnoni al'akhdu biha tasdiqun likitabillah yin riko da waɗannan sunnoyi na manzon Allah da khulafa'ur rashidun to wannan gaskata littafin Allah ne wasti'malun bi ta'atillah kuma yin aiki ne da da'a ga Allah madaukakin sarki wa quwwatun ala dinillah haka nan jama'a da wannan ne fa addinin musulunci ke samun karfi duk abin da ke raba kan al'umma jama'a babu irin shirka da bid'a abubuwan nan guda biyu suke raba kan al'ummar musulmi to to menene kuma a dinga wani zage-zage ana ta wani cewa kaza a'a ai kawai a zo a hada kai gaba ɗaya dai a tafi an in ai shi ɗin tafiyar ne ake samun matsala zamanin manzo Allah ka taba ji an ce ga wani ya ware mutanansa daban da na manzo Allah saboda dukkanin sun yarda da abin da manzo Allah ya zo da shi ne bai daya shi yasa kansa ya haɗu amma ka sani dama ba a haɗuwa sai akan littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to ka sani yin haka yin riko ne da ainihin wato da ga Allah kuma anan ne addinin Allah ke samun ƙarfi laysa li ahadin taghyiruha wala tabdiluha bai kamata ga ɗaya daga cikin mutane ba a samu yana jirkita wannan sunnan yana canza ta yana kuma ainihin wato jirkita ta ya je ya dinga kwashe-kwashe ya ɗebo can ya ɗebo can ya ɗebo can kuma ya ci addini to bai kamata ga ɗaya daga cikin mutane ya canza wannan sunnan ta Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa da khulafa'ur rashidun walan nazaru fi ra'yi fi ra'yi man khalafaha bai kamata ma ga ɗaya daga cikin mutane yayi kokari ya daga kai har ya kalli ra'ayin wani wanda ya saba sunnar annabi ba zama kun ji da magabata suke ko wanda ma ke yin bid'a bi ishe ka ba kallo ba ballantana ka samu lokacin ma za ka yi magana a kansa bai ma ishe kallo ba da abin da shi da abin da yake aikatawan ma bai ishe kallo ba bai kamata ma ka kalle shi ma haka sha'awan wane yana aikata kaza ba ka gani me guda ballata na romansa hmm? abin da ke yawo akan kashi da karanta ina shi ballata na kuma romansa kenan ba abin a kalla bane ba abin sha'awa bane man iqtada biha muhtadin duk wanda ya kokari yayi koyi da waɗannan sunnoyi na manzon Allah da khulafa'ur rashiduna to shiryayye ne wa man intasara biha mansurun wanda duk ya nemi Allah ta'ala ya taimake shi ya nemi taimako ta hanyar yin aiki da waɗannan sunan jama'a to mansurun abin a taimake shi ma'ana Allah ta'ala ya taimake shi akan abin da yake yake son ya aikata wa man khalafaha wanda ko ya saba wa sunnar manzon Allah واتبع غير سبيل المؤمنين يبت هنيت دبات مؤمني با والله الله ما تولى الله زي جيب انت مش ابن دي جيب انت وكنسا وأصلاه جهنم يشقد شوت جهنم أران تاشي القيامة وساءت مصيرا مقوما تاموننا انت ظنتو اتشوت جهنم الله تعالى كثيرم تجماعكم كنجي ووقف مالك عند زمزم امام مالك ya je tsaya akan ainihin wato gaba ga ainihin wato rijiyar zazzam zamzam a wajen aikin haji fanada sai ya daga murya ya daga sauti yake cewa faqal ya ayyuhan nas yace ya ku mutane ya ku jama'a man arafani faqad arafani wanda fa ya sanni ya sanni ومن لم يعرفني فأنا مالك بن أنس wanda bai sanni ba to jama'a ni ne maliku dan Anas ana nadhiru liman hajja hadha albayt ce lalle ni din nan me yin gargadi ne game da dukkanin wanda ya ainihin wato zo wannan ɗakin Allah domin yayi me domin ya ainihin bauta masa wa huwa ala bid'atin ina nan ina gargadi ga dukkanin wanda ya zo ɗakin Allah da nufin ya bauta amma kuma yana kan wata bid'a fala yu'i nafsahu batilan to kare kuskura ya kokarin kiyaye wa kansa abin da yake na shirme kare je wasu kwashe-kwashe ya ɗebo su ya ce zai zai bauta Allah zuwa nan wallahi wanda ya Allah ba zai karba ba ina fata an gane eh kada mutum ya je ya kiyaye kansa wasu abubuwa na shirme ya zo ya faɗa ka san dan za a je aikin haji sai ka ce to da Allah in ka je baje ka ce ina gaida annabi sai ya rubuta in ya je gaba ga kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to sai ya dauko list ya fito da shi manzon Allah wani ya ce in gaishe ka wani ma ya ce in gaishe ka wani ma ya ce in gaishe ka wani ma ya ce in gaishe ka wani ma ya ce in gaishe ka har sai ya gama wa ya sa shi ina fata an gane jama'a yawwa to irin wannan ne sai yake faɗa duk wanda ya yi aikin haji alhali ya kamata bid'a to kada ma ya bata kansa lokaci ya zo ya kiyaye wasu maganganun banza da wufi waɗanda suke kwashe-kwashen banza ne ya zo ya dinga yi a'a ya sani in ma ya yi Allah ba zai karɓa ba ina fata an gane wa mimma kana yanshidu malikun rahimahullah na daga cikin abin da malik yake rerawa na wasu ‘yan waƙe yana cewa, wa khairu umuri dini ma kana sunnatan wa sharrul umuri al-muhdathatul bada'i'u yace wa khairu umuri dini mafi alherin al'amuran addini ma kana sunnatan shine abin da ya kasance sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sharrul umuri almuhdathatul bada'i'u mafi sharrin al'amura kuma sune waɗannan almuhdathat waɗanda aka kirkiro albada'i'u waɗanda aka kero sune nan mafi sharrin al'amari kamar yadda ainihin wato abdullahi bin fodi shi ma yake fada a cikin dau'ul musalli a waƙensa da yana cewa ainihin wato wal khairu kulluhu fil ittiba'i wa sharru kulluhu fil ittida'i yace alheri gaba ɗayan shi yana cikin bin sunnar annabi sharri gaba ɗayan shi yana cikin mene kirkira yana cikin kirkire-kirkire a cikin addinin Allah madaukakin sarki to jama'a kun ji maganar maliku ashe in zaka maliku ba kawai ka je fiqhun malikiya kake a'a ka bi maliku ta wajen aqida ka bi maliku ta wajen bin sunna ka bi maliku ta wajen tauhidin Allah ka bi maliku ta wajen ainihin wato alqur'ani wannan shi ka hakikanin bin imamu malik yana da littafai wanda ya magana akan tauhidi da sauransu ba kawai ka je ka makale fiqhun malikiya ai maka ka ce ai malikawa ne mu sai kuma a ganka na aikata wani aikin bid'a ko shirka to ka sani maliku baya tare da kai Allah ta'ala ya tsare mana imani qala shafi'i rahimahullah al-imam shafi'i Allah madaukakin sarki ya ji kanshi yana cewa laysa fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama illa ittiba'uha shi babu wani abu da ya rage ga sunnar manzon Allah sai dai bi ba abin da ya rage kawai a ce maka wannan sunna ce ta manzon Allah ba abin da ya rage maka wasu dai ka kama mene ka kama aiki kawai da ita a ƙwala abu hanifa ta rahimahullah al'imam abu hanifa Allah ya ji kansa yana cewa alaika bil athari ina maka umarni da bin hadisan manzon Allah wa tariqati salafi da kuma hanyar magabata na ƙwarai mun yi bayani akan as-salafu ko a karatun da muka yi na manzumatul ha'iyya da manzumatul lamiyya muka ce idan aka yi tsalin kalban as-salafu salih ana maganar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa da kuma tabi'ai da tabi'ut tabi'ina waɗannan suna kira mene as-salafu da duk wanda kuma ya biyo bayan waɗannan kyautatawa har zuwa ran tashin al-kiyama shi ma daga cikin wane ya daga cikin masu koyi da salafin umma saboda kan wa mun ji mun gani za mu yi koyi kuma za mu ba hanyarsa insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya mana gamo da katar imam abu hanifa kenan ya ce to ina maka umarni da bin hadisan manzon Allah shine al'athar anan domin al'athar malamai suna tsilajin kaban al'athar ga abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma waninsa abinda manzon Allah ya rayu akai da sahabbai in sun yi magana sai a ce al'athar a wani lokaci kuma ana tilajin kalmin al'athar ana nufin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muqayyadan a wani wurin ina fata an gane yawwa shi yasa imamu ainihin imamu ainihin wato waye sunan shi mai alfiyan nan imamu suyuti a cikin alfiyansa yake bayanin cewa to lallai wasu malamai sun tafi akan cewa duk abin da aka haɗu da hadisi da waye-waye a khabar sai a kira shi suna mene al'asar wa hukiya kuma an hakaito an ahmad ibn hanbal qal cewa ahmad dan hanbal ya ce kuntu yawman ma'a jama'atin wata rana ina tare da wasu mutane tajarradu sai suka yi tsirara wa dakhalul ma'a suka shiga cikin ruwa irin kaman kogi haka ko rafi inda ake shiga ayi wanka fasta'amaltu alhaditha ni kuma sai ne aiki da wannan hadisin dake cewa man kana yu'minu billahi yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yadkhulu alhammama illa bimi'zari wanda ya imani da Allah da ranar ta ƙarshe kada ya shiga cikin bayi sai da mene sai da jauto a jikinsa ma'ana kada tun kafin ka kama hanyar bayin kai mene ka yi tsirara ka bari sai ka shiga cikin makewayin tukuna sannan sai ka cire kayan kai wanka kada tun daga waje kawai ka tube kai tsirara ka kama hanyar bayi to ya ji tsoron Allah kada ya shiga bayi sai yana tare da mene sai yana tare da mene jautu ko wani zani wanda ya sa ya rufe mene ya rufe al'auransa kaga yayin da mutum ya shiga ruwa ai sai ya mene sai ya cire kayansa ko sannan sai shiga ina to cikin ruwan kamar shine matsayin ina matsayin ban daki da ne aiki da wannan hadisi walam atajarrad ni sai nake in yi tsirara fara'aytu tilka al-laila qa'ilan yaqulu li cikin dare ina bacci sai naji wani mai yekuwa yana magana yana cewa da ni ya ahmadu yace ya kai ahmad abshir ina yi maka bishara fa inna allaha qad ghafara laka lalle Allah ya gafarta maka bi isti'malika sunnah saboda yin aiki da sunnar manzon Allah da kai sallallahu alaihi wasallam wa ja'alaka imaman yuqtada bik kuma Allah ya sanya ka kazamto shugaba wanda za a yi koyi da kai a cikin addini qultu sai nace da wanda naji yana min wannan maganan a cikin mafarki man anta wane ne kai qala jibril sai ce jibril ne ina fata an gane wannan asari da aka samu daga wajen wane imamu ahmad bin hanbal kuma gashi nan ya zama malami ko bai zama ba ya zama malamin da duk duniya ana yin koyi da shi shi ake kira mai take da imamu ahlus sunnati wal jamaa imamu ahmad ne lafiyar shi kalau wata rana sai je karanta hadisin manzon Allah cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya samu wanzami ya masa kaho ce a kaho eh to shikenan kawai sai kama hanyar shi ya je kasuwa ya je nemi wanzami wanzami ina kake zo ina ne yake maka ciwo ce a ba wani ciwo a jikina kawai mun kaho me yasa ce na ga manzon na ji karanta hadisi an ce manzon Allah ya kaho saboda haka ni ma zan yi saboda in yi aiki dai da wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin bar duniya jama'a ku je malamai suke aiki da mene sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malam dan fodi yake cewa unzuru hadhihi almartaba ya ku mutane ya ku jama'a ku duba wannan irin daraja irin wannan ɗaukaka bi sababi isti'mali sunnah dalilin yin aiki da sunnar manzon Allah alwahidati ƙwaya ɗaya tak wa ala hadha sabil to akan wannan hanya ne a'ani ina nufin almubalaghatu fi ittiba'i sunnah kaiwa matuƙa wajen yin aiki da sunna wajtinabil bid'a da kuma nisanta bid'a كان جميع الصحابة والتابعون وتابع التابعين رضوان الله على جميعهم yace akan wannan hanya ce fa ta kokari dabin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ainihin wato rabuwa da bid'a da nisantanta sahabban manzon Allah suka rayu akai waɗanda suka biyo bayan su tabi'ai suka rayu akai waɗanda suka biyo bayansu su ma tabi'u tabi'ina suka rayu a kai Allah maɗaukacin sarki ya ƙara musu yadda gaba ɗayansu jama'a ina fata an gane to jama'a kun ji yadda malamai suke bayani ko game da bin sunar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama to kun ga wannan al'amari ne wanda ya kamata an yi wato mu kiyaye wa idza alimta hadha to idan ka gane wannan magana da nake maka anan in ji malam fodiyo idan ka gane wannan magana da nake faɗa maka kullahu gaba ɗayanta fa alayka bi ittiba'i alkitabi was sunna to ni ma ina maka umarni da bin littafin Allah da sunnar manzon Allah salawatullahi wa salamuhu alayhi wa bima kana alayhi as-sahabatu wat tabi'un haka nan ina maka umarni da yin koyi da abin da sahabbai da tabi'ai suka rayu akai an gane wannan ko tabi'u tabi'ina da kuma waɗanda suka zo a tabi'u tabi'ina waddalilu aidan ala wujubi tinabil bid'a hakanan wani dalilin daban da ke yin nuni akan wajabci na nisantan bid'a ash-shaytaniyya ta shaytan kun ji malamin fodiyo ko ya ce bid'a ma ta waye kenan ba wata bid'a mai kyau a cikin addini duk wanda ya ce maka akwai wata bid'a a cikin addini jama'a ya bata ma lokaci ne kawai amma babu wata bid'a mai kyau babu wata bid'a hasana malamai sun yi wallafe wallafe akan bid'a ka je karanta qamusul bid'a ka je karanta al bid'a wal muhdathat ina fata an gane ka je karanta littafin ainihin wato al-i'tisam bis sunna na imam shatibi littafai ga sunan malaman musulunci sun rubuta da yawa suke bayanai akan wajibcin yin riko da alqur'ani da sunna da kuma nisantan bid'a ka je karanta ka gani akwai wata bid'a hasana a cikin addini iya ce maka to microphone to yanzu bambancin lada nawa ake samu da wanda ya amfani da bakinsa da wanda ya amfani da microphone din bambancin lada nawa ne yanzu wanda ya je aikin haji akan jaki da wanda ya je akan jirgi akwai abin da ya canza ma aikin haji na rukunin aikin haji ko farilla ko mustahabbi na aikin haji akwai abin da ya canza shi a cikin addini ana magana a bid'a kace bid'a muna magana a cikin addini a cikin al'amuran abin da ya shafi bauta ga Allah madaukakin sarki na ake magana bid'a ba ta rayuwa kace ai akwai kwamfuta akwai mota akwai jirgi wannan sai kuma an kuma kama kame in ana so a batar da mutane a kawar da hankalinsu gaba da bin sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suka ji ana ta wasu yan kama kami a kamo can ana ta wasu ainihin wato yan yan shirgi ne haka da hayaniya amma dai abu na gaskiya shine wannan abin da mal dan fudu yake fada an gane wannan ko yace ma qad waqa'a li ba'd al-akabir min al-ulama shine abin da ya faru da ɗaya daga cikin manya-manyan malamai أنه سمع الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء نن يا جوان حديثي da yazo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam fi man sabbaha cikin wanda yayi anihin wato ya wannan tasbihi kenan ko 33 yayi so 30 da nawa 33 wa khatama al mi'a ya kuma cika nadarin da fadin la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر idan mutum ya karanta wannan tasbihi 33 tahmidi 33 takbiri 33 ya cika da la ilaha illallah nan kabe da mu karanta za a gafarta mishi gaba ɗaya zunubansa kakaf ko da sun kasance kamar kumfan teku yawan wannan zunubin nashi dubura kulli salatin salatin wa salatin idan ya aikata haka so talatin da uku jama'a an gane ko so talatin da nawa talatin da uku bayan kowace sallah wa hamidallah salatin wa salatin na'am na'am wa kabbara Allah salatan ko wa salatin shi ma faƙala hadha al'alim da wannan malamin yaji haka yaji wannan falala sai wannan malamin yace ah ana a'malu min kulli wahidin mi'a to tunda haka ne ma 33 aka yi galarin da aka samu to ni 100 100 zan rika yi fa baqiya ala zalika zamanan ya samu wani lokaci mai tsawo na zamani yana ci gaba da yin 100 100 sai tahmidi 100 tasbihi 100 takbiri ma yayi 100 الله أكبر فرأى في منامه أن القيامة قد قامت توفى شيء ما لم يرن ينا بچي شيء ما لم يرن ينا بچي sai mafarkin gashi gashi ran tashin kiyama ta yi to jama'a me ba a gani a bacci ina ga ba za gani eh sai mafarkin gashi nan an tashi alkiyama wa hushira an-nas fil mahshari gashi nan an tara mutane a matattara a inda Allah zai tattara kowa da kowa qul innal awwalina wal akhirin lamajmu'una ila miqat yawmin ma'lum an tara kowa da komai an gane wannan ko yawa wan nasu fi amrin fi amrin mahulin alhali mutane suna cikin wani al'amari mai tsanani na bala'i da rashin kwanciyar hankali tashin hankali jama'a mutane suna cikin tashin hankali a ran tashin alkiyama wa idza munadin yunadi a filin kiyaman sai ya ga wani mai yekuwa yana yekuwa yana cewa aina zakiri da dubura kulli salatin jama'a ku zo ina masu yin azikiri bayan kowace sallah ina masu ambatan Allah a bayan dukkanin salloli na wajibi da suke yi faqama nasu minan nasi sai wasu mut- sai wasu mut- dandazon mutane suka tashi suka nufi wajen wannan mutumin da yake kira fa qumtu ma'ahum ni ma sai na tashi tare da su na tafi wajen karɓo lada faji'ina ila mawdi'in fihi mala'ikatun sai muka zo wani wuri wanda akwai mala'iku a wannan wuri yu'tuna an-nasa thawaba zalika mala'ikun nan suna tar- suna tara ballada wannan yazo a bashi ladan shi wannan yazo shi ma a bashi nashi ladan wannan shi ma yazo ana tarba lada dai a farfajiyar kiyama mala'iku suna raba mutane lada ina fata an gane fa kuntu uzahimu ma'ahum ni ma sai je ina ta turereniya da su ina ta musu ina cewa ni- ni ma ni ma a bani ba haka ake yi ba in ana sadaka mutum ɗaya ya riƙe yana rabawa a ba wannan a ba wannan sai ka kai ma ka- ni ma yara yadda yara ake sadaka suna mika hannu ina ni ma ni ma a bani ina ni ma ina turereniya da mutane ni ma ina cewa a bani na waladan wa yu'qunahum wa la yu'quni shay'an a'a sai daga ana tabewa mutane an hana ni komai A- ina ni ma ni ma ni ma ina ana tabewa sauran mutane an kyale ni to fa fama ziltu kadhalika yace ban gushe ba ina cikin wannan yanayin hatta furiqa aljami'u sai da aka gama ba kowa da kowa ina tsaye an hana ni faji'tu wa talabtu minhum athawaba sai nazo kusa da su tunda abin an gama rabo ko nazo shi to da Allah ne maku ban nawa mana ya kuma an gama rabo ni ma ban nawa ba ina fata an gane faqalu li sai suka ce da ni malaka indana shay'un ai baka da koyon a wurin mu ba abinda Allah ya bamu baka baka da wani ladan mu a wajen mu fa qultu lahum sai nace da su walima a'taytum ulaik to dan menene kuka bai waɗancan mutanen lada fa qalu haula'i kanu yadhkuruna waɗancan da muka ba sai kasance suna yin zikiri wa annahum kanu yusabbihuna Allah 33 ila akhirih sun kasance suna ambatan Allah sau talatin da uku suna tasbihi talatin da uku tahmidi talatin da uku takbiri nawa talatin da uku har zuwa ƙarshe faƙultu lahum sai na ce da su a'malu min kulli wahidin mi'a ha to ai ni ɗari ma nake yi su da suke yin talatin da uku ni ɗari ma nake yi in ma kana maganan wani zikiri ni ɗari ma nake yi su da suka yi talatin da uku an ba su wani ladan ni kuma da nake yin ɗari to ni ɗari ma nake yi Allahu akbar qalu sai mala'iku suka ce da shi ma hakaza amara sahibu shar'i sallallahu alaihi wasallam suka ce da wannan malamin to ai ba haka manzon Allah ya koyar ba ba haka bane ma'abocin shari'an nan ya karantar sallallahu alaihi wasallam bal amara bi 33 bari dai shi manzon Allah cewa ya ayi 33 malaka indana shay'un saboda ka baka da wani lada a tare da mu qala sai yace fastaqaftu mar'uban nan da nan fa sai na farka ina mai firgici na farka wannan baccin a firgice ina cikin tashin hankali fatubtu ila Allah ta'ala sai na tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah azida ala ma qarrarahu shar'u shay'an da cewa daga yau ba zan ƙara ƙara komai akan abin da shari'a musulunci ta ce a yi ba. Allahu Akbar. Jama'a kun ji kisan da Malam Fodi ya kawo mana ko? To jama'a wannan shine kwatankwacin abin da muka faɗa a farkon darasin. Ka'ida kenan kawai. Idan manzo Allah ya ce yi ɗaya, yi ɗayan ka tashi. In ya ce maka yi biyu kaka ƙara, ka ce ai manzo Allah ina da ƙarfin da zan iya ƙara akan haka. A ba a wannan. Sauran zikirori da aka sake su ba su da mutsulaqi. aka ce kawai kai ta yi kamar irin su istighfari aka ce manzo Allah kan yi saba'in yakan yi ɗari akan ce ma kai ta yi istighfarin ma wannan kan manzo Allah tun da ya umarni akai wannan ba matsala amma a zo a ce bayan sallah ayi 33 ka ce a ni ɗari zan yi to kaga ka samu matsala suna abin da kai bid'a yanzu wannan karatun da aka yi su wasu an musu laifi yanzu suna nan duk hankalinsu ya gama tashi suna kumburi to kusa ce na manzan Allah muke maganan ayi law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u Allah madaukakin zaki ya datar da mu ya kuma tabbatar da daga mu akan bin sunnar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ta'ala abinda muka baro na ayyukan alkhairi a wancan shekara Allah ta'ala ya karba mana ya sa mana su a mizanin ayyukan mu ran tashi alkiyama abinda muka aikata kuma bisa kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta mana bukatu muna alkhairi muna roƙon Allah ta'ala ya karba mana ya ainihin wato biya mana su Allah ta'ala muna roƙonka ka sanya kalmar mu ta ƙarshe ta barin duniya ta zamto la ilaha illallah muhammadar rasulullah Allah muna roƙonka ka ganar da muka fahimtar da mu addinin nan اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك يا ربنا يا إلهنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته